To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was salatu was salamu ala al-mab'us rahmatil lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh a jilsa ta biyu zan mu da sa in Allah ya kadarta wannan littafi mai albarka na ta'alimul muta'allim na al-Imam Zarnuji wanda wannan shine darasi na ƙarshe in Allah madaukin sarki ya kadarta. eh wannan littafi mai albarka al-Imam Zarnuji yake cewa ba faslun fasali kenan fi ma yurisul hibs cikin bayanin abin da ke gadan ma da dalibin ilimi har da wa fi ma yurisul nisyan da abin da yake gadar da mantuwa me yake gadar da har da mutun ya lazumce shi me yake gadar da mantuwa mutun ya kiyaye shi yake cewa wa aqwa asbabul hibzi mafi karhin sabubban har da aljidd kokari wal muwazaba da naci duk abin da kake son ka hardace shi sai ka sa kokari sai ka sa naci su ne mafi karhin abin nan duk wani lakani da zaka nema na harda zai biyo bayan zai biyo bayan kokarin ka ne in babu kokari ko me aka ba mutum na shawara cewa kaza yana sa ai harda kaza yana sa ba ba zai amfani ba wata kalilul giza da karantar da abinci dan an yawaita abinci kasala take zawwa wa salatul layl da kuma sallar dare wa qira'atul qur'ani da karatun qur'ani min asbabil hifz yana daga cikin sababban harda duk inda dalibin ilimi ya kai shagali ya mushi yawa kada ya sake ya bar wurdin qur'ani me ake nihi da wurdi ka samu wata kammiya ta qur'ani wadda ko a tilawa ko a nazari zai kasance kullun izib biyu kullun izib uku kullun izib biyar kullun izib goma kullun izib ishirin daidai kwalkarin lokacin mutum kuma daidai kokarin gwargwadon wannan kinshi himma shi cikin qur'ani malamai ba su san ɗalibin ilimi ba da ƙaurace ma qur'ani da suna cewa ayyuka sun yi yawa abubuwan sun yi yawa ga karatun kaza ga karatun kaza kuma ka bar jagoran tahiyar shi yasa malamai dukansu zaka gani tarihin su al-Imam an-Nawawi ya kawo aurat na malamai wajen karatun Qur'ani zaka ga duk yadda kaga wani yake da karantarwa ba dare ba rana da su Ibn Hajar da zamu ga littattafai da su Suyuti littattafai wanda ga sunan sun wuce iyaka sun wuce tunanin mutum amma duk da wannan yana da wurdin shi wanda zai sa masalan kullun izib 30 zanyi kullun izib 20 zanyi wannan wanda duk abin da ya gitto duk abin da ya gitto bai kauce mishi ƙurɗabi ya ce wurdin shi na ƙur'ani da nazarin tafsirai babu ra tun daga ya tashi ya balaga babu ranar da ya yi fashi sai ranar da uban shi ya rasu ranar wannan ita ɗaya ce a tarihi wadda zai ce bai yi ba karatu a cikinta to mu duba mu ga wannan niyya kada mu yi kar tunanin cewa mutum ko da mahardaci ne ko da ba mahardaci ba ne ƙur'ani ya zama na abokin shi kuma zai taimaka mushi wajen har da sauran abubuwan zai taimaka maka wajen har da ce sauran abubuwan kila malamai suka ce laisa shay'un azyadu lil hifz min qira'atil qur'ani nazaran babu abin da yafi taimakawa wajen harda kamar karatun qur'ani kana dubawa tilawa daga mushaf kenan wal qira'atu nazaran afdalu karatun qur'ani ana kallo shi yahi li qawlihi dan hadar shi a azamu amalu ummati qira'atul qur'ani nazaran mafi girman ayyukan al'umma ta karatun alqur'ani ana kallo wanda wannan hadisi bai inganta ba kuma mas'ala ce wadda malamai suke ta sabani shi ne mafifici shin mutum yayi karatun ko wajen lada ake magana ba wajen kokarin harda ba mutum ya karanta yana kallo ko kuma ya karanta a harda shi malamai sun yi sabani akan wannan wanda suka ce yana kallo su ce ai idan kama ka bashi nasibin shi na kallon magana Allah shi kuma mai karanta bakin shi ne kadai ya ba ma amma kuma wannan ba shi yake nuna ba cewa wannan shine mafifici ana maganar lada ba wai magana ba cewa kan mutum ya yi har da kallon a shi ya yi alheri ba wannan ba ake magana ana magana baban lada ya ce wa ra'a shaddadu bin hakim shaddadu bin hakim ya ga ba'ada ikhwanihi wasu daga cikin yan uwan shi filma nama cikin barci fa qala li akhihi sai ce ma dan uwan shi ayyu shay'in wajadtahu anfa da kan mutu cikin ayyuka mai wanne ka ga yahi amfani qala sai ce qira'atul qur'ani nazaran karatun alqur'ani ina kallo wa ya ƙuli inda rafi'il kitab wajen ɗauka littafi mace ce bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla la quwwata illa billahi al-azim al-alim adadu kullu harfin kataba wa yuktabu abdul abidin wa daharud dahirin ya karanta wannan lafazi wanda al-imam al-abshihi ya kawo cikin al-mustadraf yana cewa na samu wasu daga cikin magabata haka suke yi amma malamai suka ce wannan ba shi ke nuna shar'antuwar abin ba don wani ya ɗauka cewa tunda ba hadisi bane wani ya ɗauka cewa in zai ɗauki littafi ya ce bismillah don kaga kullum haka nan yake yi zai ɗauki ƙur'an ya ce bismillah baka ce ba na ga wani yana yi kawai shar'antuwa abin ne a shar'anta shi kenan ganin wani yana yi ba shi yake shar'antawa ba yace wa yaqulu ba'da kullu maktuba sai ya faɗa bayan kowane abin rubutawa amantu billahi al-wahid al-ahad al-haq wahdahu la sharika lahu wa kafartu bima siwa dan kalma ce da ke tabbatar da tauhidi ita ma wancan malamin ya ambace ta a cikin littafin shi al-mustadrak wa yuksiru salatu ala nabi ya yawaita salati ga annabi alayhi salatu wassalam fa inna zikruhu rahmatan lil alamin dan saboda ambatan annabi rahama ce ga talikai kamar yadda Allah ya faɗa qala shafi'i rahimahullah shafi'i yake cewa Allah mushi rahama shakautu ila waki su'i hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'da li asi yake cewa shakautu na kai kuka na ila waki zuwa ga malam waki shine babban malamin hadisi waki ibn al-jarrah zan mu ganshi cikin littattafan hadisi ana ambata shi haddasa na waki yake cewa na kai mishi kuka na su ihibzi mummuna harda ta ban da harda mai kyau da na harda ce kubce a yake fa arshadani sai shiryar da ni ila tarkil ma'asi zuwa ga cewa in bar saban Allah ya ce fa'innal hibza don saboda ita har da fadulun min ilahi nan shi ya sa fadulun min Allah farala ce daga Allah amma a baitin yadda yake fadulun min ilahi farala ce daga Allah wa fadulun lahi layi uɗa li asi farala ta Allah ko bai bada ta ga mai saɓo wasiwaku wa shurbil asali da asuwaki da shan zuma wa akalu kunduri ma'a sukar da cin gurasa tare da sukari duka dai abin da yake nihi kawai abin da ya kasance abu ne na zaki yana taimakawa wajen harda shi yasa ya kawo su zuma da gurasa tare da sukari zuhuri yana ce ma wani ɗalibin shi alayka bil asal fa innahu jayyidul hibs kamar da yake cikin addibbin nabawi na al-imam ibn al-qayyim abu ne wanda wannan kan mutum ya zamana ce wannan ina hadisi ina nassi abu ne wanda tajriba ta tabbatar da shi ba nassi bane abu ne wanda yau da gobe da mumarasa ta gobe ta tabbatar da abin kamar yadda masalan wanda ke gini ana ya zo ce maka wannan in ka yi kaza kaza kin nan ba a yin kaza ba a yin kaza a cikin ko likita ya ce mishi ai ba aya ƙarya ce kawai wannan ɗauka ba ka ce mishi ba ka jira aya dan saboda aikin shi ne yau da gobe shi ya takhassusin shi ne ya san wannan abun ya ce to shi ne ya sa mafi yawancin mutane ba za su fahimci wannan kadiyya ba wani zai ga cewa wa ya ce to zuma tana son harda wa ya ce kaza yana son ka yana sa kaza istinbadi ne da tajriba na shi kun ga shi yasa ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin ad-dibbun nabawi yace wa akalu ihda wa 20 zabibatan hamra da cin zabibi ja 21 kulla yawmin ala riqi kullun kahin mutun yayi kari yurisul hibzi yana gadar da harda wa yushfi min kasirin min al-amrad yana warkarwa da cututtuka masu yawa wal asqam da rashin lahiya wa kullu ma yuqallilu balgam duk abin da ke karantar da majina wa rudubat da danyantaka yazidu fil hibs yana ƙara ƙarhin harda wa kullu ma yazidu fil bargam duk abin da ke sanya majina yurisin nisyan yana gadar da mantuwa yace wa amma ma yurisin nisyan amma abin da ke gadar da mantuwa fa huwal ma'asi shine zinubai wannan ya ga mana abin da ke kawo harda cikin takaice sai abin da ke sa mantuwa kuma yace al ma'asi wa kasaratu zunub saban Allah da yawan zinubai wal humum wal ahzan da bakin ciki da damuwa fi umuruddin ya cikin lamuran duniya na nemi kaza ban samu na duniya amma na nemi kaza ban samu ba can naje zawarci na rasa can naje kaja na rasa duka wannan abubuwan tattara sai ta tunani to in ya taho wannan ba zai bashi damar har da ci abin da in ya tattara bakan ciki na duniya har abada ba za su bar shi yayi karatu ba wa kasratul ashgal istigal da yawan shagaltuwa wal alaika da alaƙoƙi can abokai na guri kaza can abokai na guri kaza ɗalibin ilimi da sai ya rage abutta da alaƙa mai yawa duk inda za a yi arme duk inda za a yi suna duk inda za a yi kaza wasun sai ya maida shi ba nashi bane yace wa qad zakarna annahu la yanbaghi lil aqil mun ambata cewa bai kamata ba ga mai hankali an yi hatamma yayi bakin ciki da amrul duniya ga lamarin duniya ne Allahu ya durru wa la yanfa dan cutarwa yake bai amfani in kan manta da abin ya wuce kawai shikenan ya wuce ba ka cutar da zuciyarka ba amma in ya wuce kuma ka zo kake ta tuna shi kake ta kawo shi akai cutar da kai ne sai kuma ba samun shi ba zaka ya wuce mahumumu duniya la ta khali an zulmatu fil qabr bakan ciki na duniya ba su kadaituwa da ma game da duhu a zuciya wa humumul akhirati la ta khalu an nur shi kuma damuwa ta lahira kai ta tunanin cewa kai jiya karatu na ban tsaya ba na yi shi karatu kazaki wannan zai zaburar da kai da kai jiyawa yau amma in na duniya ne ya riga ya wuce ba amfanin da zai yi yace wai zir asar fi sala kuma tasirin shi yana tabbata yana bayyana a sallah ya ce fahammu duniya mana'ahu min alkhairat bakan ciki na duniya suna hana mutum alkhairi wa hammul akhirati yahmiluhu alai bakin ciki na lahira kuma shike sa ka kai alkhairi kai ta tuna cewa kai jiya fa ban yi ban tsaya ba nayi qiyamul layl da na saba kai jiya fa ban yi ba zikiri na da na saba jiya ban yi kaza ba da na saba to wannan zai sa ka kai bakin cikin cewa ashe nayi asara to yau bari in yi lumka bari in yi diyawa amma in na duniya ne ha ba abin abin bai komo ba ya ce wal istigalu bi salati ala al-khushu'i da shagartuwa da sallah da khushu'i wa tahsilil ilmi da samun ilmi yan fil hamma wal hazan yana kore ma mutum bakin ciki da damuwa kuma duk wanda ke karatu ya san wannan kama kala shaykh nasr ibn al-hasan al-marginani fi qasidatin lahu a cikin wata qasida shi yake cewa ista'in nasr ibn al-hasan fi kulli ilmin yuhtazan itanna ko istan ista'in itanna ne nan ista'anna wai za itanna ne ya kula yace zaka allazi yamshil hazan wa ma siwahu batilil la yu'taman yace itanna nasr ibn al-hasan nasr ibn al-hasan ya kula fi kulli ilmin ga kowane ilimi yuhtazan wanda ake taskace shi duk wani ilimi da ake nema yayi kokarin neman shi ya taskace shi ya same shi yace zaka allazi yamshil hazan wannan shi yake kore bakin ciki neman ilimi wa ma siwahu batilun duk abinda ba shi ba banza ne la yu'taman ba za a amince mishi ba mai kudi ne ko ya tara kudin kudin bai hudda mishi bakin ciki da damuwa dan siyasa ne yana ta neman mulki ko ya same shi mulkin bai hudda mashi bakin ciki da damuwa sai dai kara mashi amma ilimi ko ba haka nan bane duk lokacin da ka kara shi lokacin zai kara maka samun nutsuwa da kwanciyar hankali yace wa shaykhul imam al-ajall najmuddin umar bin muhammad an-nasafi kala yake cewa fi ummi waladin lahu a cikin wata ummu walada tashi yake salamun alamun taymatni bi zurfiha ولم أت خديها ولم أت طرفها سبتني وأثبتني فتاة مليهة تهيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت زريني وأزريني فإنني شجبت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى في طلب العلم كو طلاب العلم في طلب العلم نسم بيتنا ولي في طلب الفضل في طلب نبا طلاب بني yace ginin an gina ganiyat wa irfiha ya ce salamun aminci ya tabbata alamun tsayin ga wadda tannihe ne bi zarfi ha da kyanta walam atu khadda yana waka ne ga ummu walada baiwa shi ya ce walam atu ha da kuma hasken kudu kukinta kumcinta walam hatu darfi ha da kuma hasken idanta ya ce sabatini fatatun maliha wata budurwa mai kyau sabatini ta ribace ni wa asibatini kuma ta bani wahala ya ce al'auhamu tunani ta hayyar ya ɗimauce fi kunhi wasu wajen siffanta hakikanin siffanta duk wanda aka ce duk wanda yake mai siffanta ne na kyau wanga ne yabanta ne wajen kyau duk wanda aka ce siffanta mun wance da ka gani a wajen kyau sai dai ya mauce ba zai iya siffanta ta ba fa qultu sai nake cewa zarini ki barni wa azarini ki amsha mazarina fa inna ni shigibtu ni an shagartar da ina na yi so na karshe karshe gafa hubba so ya shiga ya ratsa zuciya shine ashagaf so ya kasance mataki-mataki ne kamar da ibn al-qaim ya kawo shi littafi guda yi akan wannan malaman addini ba su bar komai ba komai ba su bari ba an ce ya kai matsayin a shagafa mataki na ƙarshe ya ce ina so na ƙarshe bi tasirin ɗomu a wajen samun ilimi wa kashfi ha shi yasa ai san da Allah ya siffanta mata al-aziz imra'atul aziz da aka siffanta shi da shagaf mun ga cikin jama'a ma ta bayyana shi da bayyana neman lalata san da har ya kai wannan matsayi aka ambace shi da ashagaf daga nan zan musan matsayin shi ya ce wali fi talabil fadli ki sani cewa ni wajen wali ginan ina da wadata fi talabil fadli wajen neman farala wal ilmi da ilimi wa tuka da tsoron Allah ya ce an gina ilgani ya ci gami da waƙe na 'yan mata wa irfiha da kuma jin kamshinsu ma'ana duk da wannan ta kasance wannan siffantawar da 'yan mata banzayi da ita ce ake amsa hamzari na ilimi yake gabana ba sha'aninki ba wa amma asbabu nisyanil ilmi amma sabubban da ke sanya manta ilimi fa akal lukuzbaratir rutba cin gurasawa da take danya wa tufahil hamid da kuma tufa wanda yake mai tsami wa nazar ilal masalub da kallon wanda ya kasance ya tsiraita wa qira'atil khatil maktub da karanta abinda aka rubuta ala hijaratul qubur akan duwatsu na kabari akwai rubututtuka da ake yi a cikin kabari mutum ya kasance yana ta karanta su ya ce wal mururu bai na ƙidarar jima'a duka wannan ban mutu aliki a kansu don saboda abin da malami ya faɗa na ilimi in ba ka samu tabbas ba baka da ikon kai tattauna a kan shi duka wannan abubuwan da yake ka suna sa mantuwa ko suna sa hibs ban mu da ta hakiki a kansu duk ɗaya zan mu ɗauka nan gurin bahasi ne mai zaman kanshi ina da iko in yi bahasin amma ba mu da wannan lokacin kuma matukar ku yi bahasin ba ba zan mu ce ba wannan abin da ya faɗa ba dalili wannan abin da ya faɗa ba haka bane kawai sai dai mai bincike ya je bincike akan cewa wannan abubuwan suna ƙara harda ko suna sa mantuwa ko suna sa kaza yace wa ilqa'ul qamalul hayy alal ard da gehu kwarkwata mai rai a bisa ƙasa kwarkwata mutum ya hudu akan shi ko mace ta hudu a kitsanta ta yadda ta daranta yace wal hijama wannan tsahi na da sun kasance suna kiyayewa akan wannan wal hijama ala wal murur ya tsallake mini shinan wal murur da ketarawa bai na kitarul jama'a a tsakanin wannan ta raƙumi wanga akala ta raƙumi mutum yana jan raƙumin shi kai ka zo ka bi ta tsakani ka wuce ya ce wal hijama ala nukuratil kafa da kuma yin kaho a can ƙarshen ƙeya yana sa mantuwa kullu ha yurisin nisiyan dukkansa suna gadar da mantuwa wannan duka yana buƙatar tabbatarwa da bincike akan wannan abubuwan fasali na gaba fasalin fi ma yajlibur rizq fasalin abin da ke jayo arziki wa fi ma yamna'u da abin da ke hanawa wa ma yazidu fil umr da abin da ke karawa cikin rayuwa wa ma yanqusu da abin da ke ragewa malam yake cewa summa la budda li talibil ilm sanan ba makawa ga dalibin ilimi min al quwwati daga karhi wa ma'rifatu ma yazidu da sanin abin da ke karawa fihi a ciki wa ma yazidu fil umr da abin da ke karawa cikin rayuwa wa sihhati da kuma lahiya li yatafarraga fi talabil ilm dan yau kadaita wajen neman ilimi wa fi kulli zalika sannafu kutuban cikin dukkan wannan abubuwan malamai sun wallafa littattafai to abin da aka wallafa littattafai ba karanta sau baka da ikon ka ce haka ne ko ba haka bane yace fa auratu ba'da ha huna ala sabili al-ikhtisar zan kawo wasu daga cikin su dan saboda takaicewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yurdu al-qadara illa ad-du'a ba abin da ke mai da kadara sai addu'a wala yazidu fil umri illa al-bir ba abin da ke maida nan malamai suka ce abin da ke mai da kadara sai addu'a dama Allah ya kadarta abin guda biyu ba wai abin bai zo cikin kadara ba Allah ya kadarta cewa wane bala'i kaza zai same shi amma idan ya yawaita addu'a za a tunkuɗe mishi shi wannan sai ya kasance yawaita addu'a ka ya tunkuɗe wancan bala'in shi ma yana karkashin kadara Allah ba wai irin na 'yan kadiriya da su 'yan kadiriya suke kafa abu cewa Allah ma bai san komai ba sai ya faru cewa duk abin da ka gani ya faru kicibus yadda ka gan shi Allah haka ya gan shi wala zidu fil umr illa al birr ba abin da ke ƙara tsawon rayuwa sai aikin da'a aikin da'a shi yake ƙara rayuwa amma ya sa albarka amma Allah madaukin sarki ya sa abin inda malaman tafsiri ke shin huda bayani akan wannan shine cikin suratul ra'd da Allah yake cewa Allahu ma shawatu indahu umul kitab anan malamai suke yana bayani ne akan ƙari ko ragi na rayuwa yace fa innar rajula la yuhrimu rizqa lalle bawa za a haramta mishi arziki bi zambin yusibuhu da zunubin da ya aikata ibnu majah da ahmad suka rawaito wannan hadisi yace sabata bi hadha hadisi ya tabbata ga wannan hadisi annatika ba zamba cewa aikata sabo sababu hirmanul rizqi sababi ne na hana arziki khususan alkazu balle ma ƙarya fa innahu yursil faqar tana gadar da talauci wa qad warada fihi hadisun khas hadisi ya zo guda akan wannan hadisin nan malamai suka ce bamu ganshi ba wa kaza nawmu subhati yamna urz haka nan barcin asuba yana hana arziki wa kasaratun nawmi yawan barci yursil faqar yana gadar da talauci wannan ku ai abin da yake sananne bai bukatar cewa ai an ka aya ko hadisi mai yawan barci kullun yana cikin barci me yayi da zai amfanar da kanshi ya ce wa faƙarul ilmi aidan kuma zai talaucin ilimi ma ƙalal ƙa'ilu shi'iran wani malami ke cewa sururun nasu fi lubsul libasu wa jami'ar ilmi fi tarkin nu'asi sururun nasu farin cikin mutane fi lubsul libasu shine wajen sa tuha kowa ya ga ya hutu ya sa tuha mai kyau farin cikin shi kenan amma wa jami'ar ilmi tattara ilimi da tara shi fi tarkin nu'asi yana cikin barin barci duk mai son tara ilimi ya haɗa shi to ya bar barci wa ƙala wani yake cewa alaisa min alhuzun anna layaliya tamurru bila naf'in wa taksuru min umri yake cewa alaisa min alhuzun shin bai cikin bakin ciki anna layaliya aha min alkhusrani yace kenan yana daga cikin tabewa anna layaliya cewa dare raki tamurru suna wucewa bila naf'in ba tare da amfani ba wa taksuru min umrin kuma kai kana asara daga rayuwarka kwana kai yau da gobe suna ta wucewa rayuwarka ce take ragewa kuma kai ba kai abin da ya amfane ka ba wa qala aidan wani kuma yake cewa qumil layla ya haza la allaka turshad ila kam tanamu layla wal umra yanfad yace qumil layla kai tsayuwar dare ya haza ya kai wannan mutum la allaka turshad mai yiwa ka samu shiriya ila kamta namun lail har zuwa yaushe ne kake yin barcin dare wal umri yan far rayuwa tana ta karewa barci zai karewa kamar yadda Hausawa suke cewa da barci yana karewa da jinjire sun kare shi mafi yawancin lokacin jariri barci ne amma bai kare shi wannan mu'uryanan da yin barci a zir ba komi haka nan babu tuha yace wal bawlu uryanan da bawali a zir wal akalu wal akalu junuban da cin abinci da janaba wal akalu muttaki'an da ci a kwance ala jambin akan wannan akan bangaren mutum guda wannan shi na karshen ya tabbata a hadisi annabi ya ce la akulu muttaki'an hadisin bukhari ban ni ci a kishin gidi yace wa tahawun bi suqudil ma'ida da wulakanta abinci da ya fadi ko abinci da ya faɗi ka ɗauka ka gefa ya ce wa harku kashar albasir wa sumi da kece da tsage ɓawon albasa da tauharnuwa duka wannan babu wani dalili in ba nasi ba aka samu kuma babu nasi da yi nuni akan wannan ya ce wa kansul baiti filayli bilmindili da kuma don saboda me yasa shi wannan ya sha bambam da abin da ya gabata na tajruba wannan abun ba za a ce ba a cikin tajruba aka jarraba cewa suwana suwana suna sharar dare sun talauce suwana suwana suna barcin asuba sun talauce ya sha bambam da wancan da ya wuce shi irin wannan irin wanda ba a samu shine sai ta huskan nassi yace da shahe gida cikin dare da kyalle wa tarkul qumamati fil bait da barin shara cikin gida wal mashi qudamul mashayikh da tahiya gaban malamai in kana tahiya ladabi shine ka tsaya baya malamin kai shiga gaba wani da'ul walidain bismih ma da kiran uwaye da sunan su ma'aihiye ka ce ma'ahinka ne ka kira da mamma ko baba ka rika cewa wani kawai wal khilalu bi kulli khashba da kuma hudda kazamta haƙori da dukkan wata kaza duk wani icce kowane icce ka ɗauka ya ka hudda kazamta wannan inka wa gasul yadaini bidin da wanke hannu da ƙasa wa turabi da yambu da yumbu wa turabi da ƙasa ka ci abinci maimakin ƙasa ruwa ka wanke he goga shi da ƙasa kazamta ce kuma ba a san shi wal julus alal atba da zama bisa dangar sama daki mutum ya mai da wannan gurin shine mazamanin shi nan zai zamana sahina da suna hanawa saboda suna cewa aljanu ana cewa tashi daga nan ba a zama a bakin koha wal tikau ala ahad zawjayil bab da cikin gidu زوجي الباب ahadu misra'ayi libab ne na san magana da kuma kishin gido akan ɗaya daga cikin ƙofa ta ƙyaure ƙyaure ga shi nan gurin kakin gishin kishin gida a ɓangaren shi na hura ka tsare ƙoha ga masu shiga wata waddu fil mubarak da yin arwalla a bisa jibji wa khiyadu tasabu ala badani tuha tana jikinka ka rika dumke ta wata jififin wajihi bil saubi da kuma goge huska in kai arwala ko kai wanka ka dauki tufa ita kanta ka goge jikinka da ita duka wannan kamar da muka faɗa babu dalili da nasi akan shi wa tarkul ankabuti fil baiti da kuma barin roza roza a cikin gida a cikin daki wa tahawun bi salada fi salada wulakanta sallah wannan zai shiga akwai nasussuka wa isra'ilu khuruji min almasjid da yawan gaugawa huta daga masallaci ana sallacewa mutum bai tsayawa yana filfilu kawai huta da gudu kama ana tsamukon shi wanda halin mu ne yanzu sai Allah da ya gyara ana sallamewa ko ko azkar din mutum bai tsayawa tunanin shi a titi ma na yi a hanya ma na yi wanda wannan ba dabi'a bace ta musulmi ba da salatul fajr bayan sallar asuba walibtikar bi zahabi ila suq da sabkon zuwa kasuwa ya zama shi ke bude ta wal ibda'i fi ruju' minhu da kuma jinkiri wajen komowa ya bude kasuwa kuma wajen komowa shi zai rihe ta wannan yana daga cikin sababin hana arziki wannan duka malamai suna kashi don tsoratar da mutum gami da mai da lamari ga lamarin duniya wanda kaga halin shi ne wannan ina ta yi karatu ina yi ibada ina yi kaza wa shara'i kusra'i rubzu min al-fuqara da sayan guntun hubza daga talakawa ya bi gida-gida yana sayan kamzo ko da dabbobin shi zai ba ma dan saboda su basu da hali ne yasa sai sun sai da kamzon su ya rika bi yana saye dan saboda shi Allah ya bashi hali wasu'ali da kuma roƙo wa du'a wa sharru alal walid da mummuna addu'a ga da ya rika ta Allah tsine maka Allah maka kaza in kana ma danka talauci kanka zai koma wa tarku takhamirul awani da rishin rihe korai wa idba israj bin nafs da kuma kashe hutula da baki su hutula stan da ke a ci barbace ta lagwami da kwai mutum zai binne zai kashe ta ya sa baki ya binne ta yana kawo talauci da kuma rishin kore in za a kwanta a ki binne su a ki rihe su da daga kwaryar da aka ci abinci ga kwanan da aka ci abinci a bar shi ham a buɗe wannan nasi ya zo daga annabi cewa ka a yi haka nan saboda akwai cuta da take faɗowa hadisi a bukhari in muna cikin masu rezan mu gan shi amma cewa yana jawo talauci wannan kuma ba bai zo ba nasi akai yace kullu zalika yursil faqa dukkan wannan an yana sayawo talauci urifa zalika bil asar an san wannan da asar yace idan yana nihi al asar shine maganganun wasu daga cikin malamai sai a ce la Allah amma in yana nihin hadisan annabi duka wannan abubuwan babu hadisai da suka zo akan cewa wannan abubuwan suna jawo talauci muna yi da sawa ku ƙarfe nan ake sallah eh minti da sha biyar da shidda ka'i da wuya sai bari mu ga gurin kwana kawai da wuya zai yi da sa sai dai zuwa wata rana mu yi da sashi yace wa kazar kitabatu bil qalam al ma'qud haka nan rubutu da alqalami wanda yake darmamme wal imtishad bil munshil munkasir da yin da sharce kai da masarci wanda yake kararre duka wannan alamomi ne na nuna talauci kaga masarci duka nawa yake ka zama ka ki sayan sabo sai da wanda yake kararre rabi da rabi zakar kasar ce kai haka nan alƙalami da ba ma sai da shi ake ba wa tarki du'a ilal walidain da barin addu'a ga ma'aiha duk wanda ya bar addu'a ga ma'aihan shi ya bijirar da kan shi ga wannan kamar yadda ya zo cikin asar cewa idza taraka abdu du'a lil walidain qudiya anhu rizq idan bawa ya bar addu'a ga ma'aihan shi ana yanke mishi arziki yace wa ta'ammumu qa'idan da sanya rawani a zamne rawani ana son shi a sa shi a zamne a tsaye wa tasarrul qa'iman da kuma sa wando mutum a tsaye in zaka sa wando sai ka zamna duka wannan basar dalilai kamar yadda malamai suka faɗa wal bukhul wa taqatir da rawwa da qabru qabru shine rawwar da ta sa hakkan kama baka ci da baka ba ma wannan yana shayo talauci wal israf da kuma banna ka wuce gona da iri wal kasur da kasala wa tawani da bi da sanne in zaka yi abu ka rika yi yau zan yi gobe zan yi wannan duka yana jayo talauci wa tahawunu fil umur da wulakanta lamurra dukkan wani abin da ka sa gaba baka tsaya kai ka yi shi da jiddiya da gaske kana mashi rukun sa kai na kashi wa qala sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake istanzilu rizqa bi sarqa ku sabko arziki da sarka wannan hadisi yana cikin addabi da ifil jami'u sagir hadisi ne mai rauni wal bukur mubarak yin sammako mai albarka ne yazid fi jami'in ni'am yana karawa cikin dukkan ni'imomi khususan fil rizq balle ma cikin arziki wa husnul khadd min mafatihil rizq kyakkyawan rubutu ga dalibin ilimi yana daga cikin abin da ke jawo arziki wa basadul wajhi wannan kuma a wancan lokaci a zahiri ma aikin zahiri ma yana tabbatar da wannan saboda su a wancan lokacin akwai sana'a alwaraqa wal waraqin ko annasakh wan nasahun rubutu da masu shi wanda kawai kamar yadda muke ga wajen photocopy abu ne wanda yake aka ɗauwara shi aka ci gaba da shi magabata a wancan lokacin wanda suke malamai zama ne kawai suke yi su buɗe wannan gurin suna zama suna karatunsa a ciki kuma wani in ya taho ya kawo sahihul bukhari sahihul muslim da ya ce da takardun shi ya ce nawa zaka sauye mini wannan takardun in baka in baka kaza ku yi ciniki ka sauye mishi fatahul bari ku yi ciniki ka sauye mishi kaza kawai sana'a ka kenan kuma da wannan zaka rike iyalanka kuma bai hana ka karatu ba to ina wanda zai wanda ya dauki wannan sana'a shi ma malami ne to mai kyan rubutu a wancan lokacin yana kasancewa mai arziki ne dan saboda kyan rubutu kowa wajen shi zai taho zahabi yana daga ciki al'imamu zahabi sana'a shi ce duk wannan rubuce-rubucen nashi kuma ya hada da sana'a shi da ke rike kan shi ita ce annasku shi ne rubutu da kwafe littattafai ya kwafe maka littahi ka sallame shi kuma bayan nashi aikin da yake gaban shi wa basadul wajhi da sun wada fuska wa dibul kalam da zance mai daɗi kyakkyawar magana duka wannan sun zo cikin hadisi da umarni a kansu yazid fil hifz duk suna ƙara hardawar rizqi da arziki daga hasan bin ali yake cewa kansul fina'i wa gasulul ina ya ce shahi walhaji gidan mutum walhaji gidan ka garka share ta kullum tas a karro ta ba kazamta wannan aikin mata kenan wa gasul ina da wanke makayi majalabatul lilgina duk suna jawo arziki nan zan mu takaita da wuya zan mu samu lokaci sallah ya zo da saura kuma da yawa safa wajen biyar ta yi saura sai dai Allah kai mu zuwa litinin insha Allah ta'ala yadda litinin kamar yadda muka yi magana na madan nan ne ita kaɗai mana hajjul basul ilmi amma nan dan abin da ya saura muna iya sa shi mu da sashi mu yi bukharin mu da sannan mu sai dai zuwa gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi